fara masa tauhidi da fahimtar ayoyin Allah madaukakin sarki wanda za su kara masa wato kenan ta Allah madaukakin sarki ko menene zai karanta a duniyan nan ya fuskance shi ta mahangar sunan ubangijinsa to saboda haka za mu fara insha Allah kitabul ilmi babu fadl al ilm babu da yake magana akan falalan ilimi yan ce falala shi da wato kenan darajojin da suke damfare da shi da ni'imomi da albarka wadda mutum zai samu a sakamakonsa hadisi na farko a wannan babi an karbo daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki da shi ke cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi majalisin yuhaddisu alqauma game ka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin jama'ansa yana ba su hadisi haka kun san majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam wuri ne ilimi in sun zo sun taru suka kewaye shi a da'ira haka yana gaya musu abubuwan da ya shafi rayuwarsu ya shafi addininsu da sauransu yuhaddithu alqauma yana ba mutane wato kenan hadisai ko kuma yana karanta ma mutane hadisai ko yana ba su labarin abubuwan da suka shafi addininsu suka shafi rayuwarsu suka shafi duniyarsu suka shafi wato kenan lahirarsu ana cikin wannan maganganu ja al-arabi ja'ahu al-arabi sai balaraba kauye sai zo masa ja'ahu arabiyun balaraba kauye ya zo masa fa qala sai yace mata sa'a yaushe ne ne za a yi tashin alkiyama yaushe ne ne tashin alkiyama ana magana tashin alkiyama yaushe za a yi ta fa maza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhaddith annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da tadinsa yana ba da hadisansa yana maganganunsa yana maganganunsa to abin la'akari a rashi da mutumin nan ya zo shi ya shigo ciki ya samu mutane sun zauna akwai abin da ke kira adabul majalis in ka zo ka za ka samu furja ta karshe sai ka zauna bayan ka zauna sai ka la'akari da mai ake yi sai ka saurara kai ka ji abin da ake yi saboda ka karu bayan ka saurara in ka samu kofar yin magana sai kai maka magana ka shi daga zuwansa sai ya zauna shi kenan kawai sai ya fara tambaya kawai matas sa'a sai ya jefo tambaya to kuma kaga an bashi uzuri aka ce ja'ahu a arabiyun balaraban kauye ya zo masa wani lokaci akan samu bambancin adab a cikin al'amura na rayuwa tsakanin mutumin gari da wato kenan mutumin kauye yawwa tsarinsu daban da tsarin abin yan asu a garinsu ne lalan ya ga haka ba wani matsala bane to amma daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya koya masa ladabi don haka bai tsawace shi ba bai yi bakar magana ba bai kuma saurare shi ba fama za rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da maganarsa to annabi sai aka sami interpretation duk lokacin da abu ya faru kowa da irin yadda yake fuskantar sa da irin tubaran da yake sawa a idan sa dan ya hangi wannan abin fa qala ba'dul qawm wasu daga cikin mutane sai suka ce sami'a ma qala fa kariha ma qala tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da ya faɗa ya ji lokacin da yazo ce mata sa'a amma ransa bai so hakan din ba ransa bai so haka ba dan haka shi yasa bai bashi ansa ba sai kawai ya ci gaba da abin din sa kaga ababin fahimta kenan fahimtar su tabbas ya ya ji shi amma tun da bai dakata ya ba shi ansa ba to a tambayar da aka yi ne ba ta yi masa ba ko kuma ladabin da aka yi wajen tambayar bai masa ba ko kuma kaifiyar da aka masa tambayar ba ta masa ba a nasu fahimtar kenan da aka shi yasa sai bai ba shi ansa ba wa qala ba'dhum wasu suka ce bal in ba haka bane lam yasma bai ji ba bai ji ba su kuma waɗannan suna karanta ɗabi'ar sun fassara shi ta hanyar ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba mutum ne mai walakanci a mutane ba ba mutum ne mai kuma girman kai ba ba kuma mutum ne wanda yake dan kai kaskantacce ne ba zai saurare ka ba don haka sai suka ba da uzuri sai suka yi abin da ake kira husnul zan annabi sallallahu alaihi wasallam zannu bil mu'minina khairan kullun ka ba wa mutum best interpretation dan ka nema masa mafita a rayuwa kenan kaga yanzu an samu interpretations guda biyu an samu interpretations guda biyu ya ce lam yasma bai ji ba ne yauwa ban lam yasma hatta idza qada har sai da ya gama maganansa tsab da yake maganansa hatta idza qada hadisahu qala aina urahu sa'ilu an sa'a ce a ina na ga mai tambaya akan tashin alkiyama nan ne kai ina yake ne to yanzu an tabo shi kenan ko an zo wurin kenan yanzu menene ya ji kenan yawwa ko dai abin bai masa ba kamar yadda wa'ita suka fahimta ko kuma yana so ya samu soft landing a maganarsa sau da kar a tsinka masa maganarsa ko kuma yana so ya karantar da shi ladabi idan ka zo ka samu mutane suna magana kar ka datse maganar wani sai dai ka dakata tukuna in ka samu gaba sai kai maka cifin in wato ta ka maganar kenan mun gane wannan aina urahu sa'ila an sa'a ina na ga mai tambaya akan tashin alkiyama nan ne kan da kamar na gani a tafiya qala sai yace ha ana ya rasulullah ga ni nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza dhi'at al amanatu fantazir sa'a duk lokacin da kaga an tozarta amana to ka saurari tashi a kiyama amana in aka tozarta ta to ka saurari tashin alkiyama kuma tashin alkiyama qala sai yake fa qala sai yake cewa kaifa idha'atuha ya ne ne tozarta amana muna so mu gane to sai kaga nan ya bashi a dunkule ne idza duyatis amana fantazir sa'a duk lokacin da kaga an tozarta amana to ka saurari tashin alkiyama tana dab da wato kenan isa sai ce to ya ne ne tashin alkiyamar take ai to zarta take sai ya ce masa iza wusid al'amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a duk lokacin da kaga ka an dauki al'amarin shugabanci an ba wanda bai cancance shi ba to ka saurari tashin alkiyama ka saurari tashin alkiyama al'amru anan al'amarin shugabanci al'amarin shugabanci shi ne fasara ta farko duk lokacin da ya zama misali a ce wannan yana da digiri wannan yana da diploma amma wannan mai diploma shi ake so ya rike wannan position din alhali ko mai digiri ya fi cancanta sai aka ture mai digirin da takardarsa sai aka kawo wannan aka saka to ana inviting tashin alkiyama ne ana gaggauta zuwan ta ne ko kuma wannan ya cancanta wannan mai cancanta ba sai aka murde aka ba shugabancin a wannan alhali ko ba shi ne cancanta ba to duk wannan invitation ne ake wa tashi alkiyama ta iso lokacin yayi ta gizo lokacin yayi gizo lokacin yayi saboda me ba za a samu tafiyar da al'amari yadda ya dace ba ga wanda ya sani yake da ilimi ko kuma ga wanda ya fi cancanta ko kuma ga wanda yake da haƙƙi amma kuma ba a bashi ba sai aka ba wa wanda bai iya ba automatically ba za ka yi tsammanin a samu best result a cikin wannan lamarin ba kun gane wannan wadan likita ne ya je ya kware ya yi komai da komai ya dawo sai aka ba mutumin da yake da certificate a kan lamarin ya je ya tiyata kaga za a iya samun matsala wanda ya kware din ma ya kare da lamarin ballantana wanda bai kare ba to yi kullum nazari za ga cewa yau abin da yake faruwa a duniya kusan gaba ɗaya haka ne kusan duka duniya yau gaba ɗayanta ana ƙoƙarin a murɗa ta koma kan wannan ra'ayin wasu 'yan tsilari ne ake tafiyarwa a kan kowane lamari za a murɗa za a murɗa za a murɗa ko ta yaya ba hook an kuruk dole sai an tafi ta wannan layin yadda su suke so don a yi sabin ɗin wato kenan personal interest su kasa kasa su suke murdawa in ka shiga cikin kasa kasan ko za ka gani su kuma shugabannin su kuma su suna murda al'amuran yadda ransu yake so babu maganan yin abubuwan da suka dace za ka shi yasa ba za a taba samun shugabanni wanda suke sun dace su yi aikin da ya dace ba kuma ko sun san an same su ba za a taba barin su su yi aikin da ya dace a yin ba me yasa saboda kowa yana da personal interest ɗinsa ta yadda yake so abubuwa su tafi to shi yasa wato kenan alamomi suke nuna cewa tashin alkiyama wato kenan any moment from now za ta iya bayyana ne alakan wannan da ilimi bari mai tambaya kitabul ilmi ne yawa to na farko ya yi tambaya kaga ilimi yake nema to mun samu wani na biyu fa ana karantar da mutane an karantar da shi kuma an karantar da wanda suke wato kenan tare da su sai wanne kuma na yawa ya zo yana karantarwa ne eh yana karantarwa an karantar da mu yawa za su da lamrai lagaira a hali cewa komai ya kamata mai ilimi ya kamata komai a ba wanda yake da ilimin abin don ya gudanar da shi sai abubuwa su tafi daidai duk abin da ba za a ba wa mai ilimin sa ya gudanar da shi ba to za a yi samun matsala wallahu ta'ala alam babu marrafa a sautahu bil ilmi babin da yake magana akan wanda yake ɗaukaka sautinsa a wajen ilimi ilimi ya ji ya ɗauko ahalari ya zo ya zauna yana ta karanta ana kolawa haka ya halatta ko ya ji an biya masa simini ya zo yana ta yi yana ta yi yana ɗaga abinan ko kuma wanda zai zo shi masallaci yana bayani yana kola murya yana karanta da mutane hadisi ya halatta ko bai halatta ba mun gane wannan an abdullahi bin amr qala takhallafa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama anna fi safaratin safarnaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jinkiri ga barin wani tafiya da muka yi mun tafi shi bai tafi ba yana baya kenan fa adrakna sai hawa abun hawarsa sai zo sai riske mu wa kad arhaqatna salatu lokacin da muka iso sallah ta yi mun gwami sallah mun matsa lokacin sallah sosai ko kuma sallah ta matsayi mu lokacin sallah ma'ana dai yayi sosai ta nuna wa nahnu natawaddau lokacin kuma mu muna yin alwala zana muna alwala zamu zamu shiga sallah kenan faja'alna namsahu ala arjulina saraka kowa zo alwala tun da jama'a gaggawa in an zo alwala sai a ce ai abin da Allah ya ce famsahu bi menene bi wujuhikum wa aydiyakum ila ko wa arjulukum ko sai mu shafi kafar mu haka maimakon mu yi alwala maimakon mu wanke kafar sai mu shafi kafar wato kina a gurin alwala fanada bi ala sauti sani sallallahu ya kora sauti da karfi sai yace wailul lil aqabi minan nari marratayn aw thalathan azaba ta tabbata ga diga digen mutanen da suka alwala ba su wanke shi ba ta wuta azabar kuma wailul lil aqabi aqabi jam'u aqabin ka shafi nan baka wanke nan ba to nan din inda baka wanke ba alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azabar wuta ta tabbata ga wannan gurin wailun lil aqabi minan nar saboda ko mun gaggawa ka tsaya ka wanke kafarka lokacin da zaka yi sallah kamar yadda wato kenan sunna ta karantar kenan akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai alwala kafa sanye zo me yake wankewa yake ba shafa ba amma zahirin aya sai zo da me sai zo da shafa idan mun ɗauke shi a ɗaya daga cikin kira'o'in da suke wato kenan karɓaɓɓu amma wasu kira amma ba su zo da shafar ba sun zo da me da wankewa ne ko idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ko wamsahu bi ru'usikum akwai kira da ta zo wa arjula akwai wanda ta zo da wa arjili amma dukansu idan ka bi su a hankali inda za su je su yi lande shi ne cewa kafa wanke ta ake yi ba shafa ta ake yi ba number one manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar da alkur'ani kuma shi ne ya fi kowa wato kenan fahimtar alkur'ani shi ne kuma ke da haƙƙin kashe ta shi ne kuma ke da haƙƙin wato kenan ya yi ma mutane bayani alkur'ani ko da fassararsa kamar da ayan qur'ani ta nuna to yadda yake yi shine yana wankewa sannan kuma in ya ga ana shafa kuma baya zuba ido zai ce musu wailul lil aqabi wa nana a wani hadisi yake cewa atimuha atimuha wailul lil aqabi minan nar ku cika alwalarku ku cika alwalarku azaba ta tabbata ga digen mutane ta wuta in dai mutum ya alwala bai wanke ba mun gane wannan yawwa kenan yanzu wannan ya nuna cewa yana ɗaga sautinsa daga nesa tun ma bai isa ba ya kasa haƙuri ya ga wancan yana daga can yana alwala sai ya shafa kafarsa wannan ya shafa kafarsa ce atimuha atimuha wailul lil aqabi minan nari kira a cikin masallaci ya halatta daga sauti saboda ajiyar da na nesa a waje ya halatta daga sauti saboda ajiyar da na nesa harkar da ta shafi wato kenan ilimi kenan za a iya sa lasifika ko yawwa to alhamdulillah na'am hmm hmm idan ku idan idan kuntu eh tun da kama fi'ili madi ne ko eh yawwa an gane abin da yake bayani idza qumtum qumtum ai fi'ili madi ne yawwa saboda haka kenan yanzu sallar da ta wuce ake magana wancan sallar da kuka yi ta bayan nan da za ku yi alwala da yanda za ku yi saboda haka dole idza kuntum ma'anarsa shine idza aradtum al-iqamata ila ila salati in kun ne za ku tashi zuwa ga sallah kaga dole yana bukatar fassara wanda zai fassara kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yanda ya fassara shine in an zo alwala kafa wanke ta ake yi ba shafa ta ake ba kun gane wannan ya faɗi wannan marataini aw salatan sau biyu ko sau uku ku cika ku cika ku cika duk wanda bai wanke kafarsa ba karshen kafar wuta za ta kona ya sake fada musu ya sake wata kenan fada musu nanatawa kenan ko saboda muhimmancin abun babun tarhil imami almas'alata ala ashabihi liyaktabira ma inda min alilmi wannan babi da yake magana shi malamin ne shugaban zai jefo tambaya dalibai ko wani ya tambaya sai to me za ku ce dangane da kaza kaza kaza kaza kaza kaza me yasa zai haka li yaktabira ma inda min ilmi dan ya jarrabi irin ilimin su ya jera baya gani akwai fahimta akan abin ko babu in sun faɗi fahimtar daidai shikenan in ba sun faɗin kuma akwai abin da zai ƙara akai sai ya ƙara in kuma faɗi maganar kuskure sai ta ga yanda abin ga yanda ake aminke kenan ya halatta malami ya tambayi ɗalibai ya halatta kuma ɗalibai su ba da amsa duk wannan babi ne na ilimi kowa da Allah da basirar da Allah madaukakin sarki ya bashi riwaya daga Abdullahi dan Umar qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna min ash-shajarati inna min ash-shajari shajaratan lalle a cikin bishiyoyin duniyar nan akwai wata bishiya guda daya la yasqudu warqaha ita ganyenta baya zubewa kasa kaga duk ganyen bishiyoyi akwai lokacin da zai zai ta kadewa na ta zabbiya na ta zabbiya to ita wannan ganyenta baya zuba wa innaha muslim muslim ita kuma kaman musulmi take fa hadisini ma ku ga min menene ita menene ita ita kaman musulmi ta wani hanya yanzu an an yi in iqadat tamsil ne ko an in iqabil tashbihi ne an kullu tashbihi ma'ana hadhihi shajara kal muslim wannan bishiya kaman musulmi take yanzu an samu mushabbahu an samu mushabbahu bihi an samu kuma adati tajbi amma ina wajahu shabi eh babu wajahu shabi wajahu shabi yanzu an shafe ta idan tashbihi akwai wajahu shabi me sunansa idan kuma tajbihi an cire wajahu shabi me sunansa sannan me karfin sa a wajen wato kenan ba ɗaya mai balaga eh ban ji ba a'a binni eh to mursal shi ne babu ada amma tajbihu dimni ana ambata mushabahu da mushabahu bihi a tajbihu dimni ba a fitar da abin nan ba a fitar da a tajbihu dimni kace kace kace kace walaysa ajiban an yi ranar fi kadibin ratibi ina mushabahu ina mushabahu bihi shi wanda shi ne tajbihin dinni mun gane yawa shi ma akwai sunansa almuhim shi ne a nan wajahu shibhi shi ne shi musulmi aikinsa na alkhairi baya yankewa zai sallah da safe zai yi da rana zai da daddare zai yi da cikin dare zai yi tasbihi in ya zauna a guri zai zai abin in ya kada musulmi zai ce assalamu alaikum in ya zauna a guri zai tashi zai yi istighfari yana tafiya yana abin nan ko Allah madaukakin sarki ya sifata mu'mini sai yace sune suna ambatan Allah qiyaman wa qu'udan allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna babu lokaci asalin mu'mini babu lokaci wanda aikinsa na alkhairi baya tashi sama ilaihi yas'adu kalimatu tayyib ko wal amalu salihu yarfa'uhu saboda haka aikin mumini kullun yana tashi ita wani bishiya ita ba kowane lokaci tana yaya bishiya ce amma kowane lokaci tana yaya kowane lokaci tana yaya kowane lokaci tana yaya kamar yadda musulmi kowane lokaci aikin sana alkhairi yana tashi yace ku bani labari waye menene wata bishiya ce wannan qala sai yake cewa fawaqa an-nasu fi shajarar bawadi a madina ake wannan magana an kalli mutane sai koma gefe wani ya kalli taura wani ya kalli abin dinya wani ya kalli menene dubishoyin jeji shajarar bawadi kala abdullahi abdullahi dan gidan sayyidina umar sai yake cewa waqa'a nafsi annaha annakla duk kuma zuciyata ta rafsa tace wannan ai dabino ne dabino ne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a madina ba lokacin da ba ma samun dabino in wannan ya gama wannan yana yi in wannan ya gama wannan yana yi in wannan ƴaƴansa ba sa abin nan ba sa yankewa eh to amma kuma fasta hayatu sai naji kunya naji kunya ga sayyidina Abubakar bai bada ansa ba eh ga sayyidina Umar bai bada ansa ba sayyidina Usman da Ali ba su bada ansa manya manyan sahabban nan duk ba ne bada ansa shi ku Abdullahi da Umar gashi da a cikin su ga babansa ma yana zaune yace fasta hayatu sai naji kunya sun makalu sannan sai suka ce na mahiya ya rasulullah a gaya mana mun kasa ganowa ya rasulullah qala sai annabi sai ce hiya nakla ita ce dabino ita ce bishiyar dabino ita ce dabino yawwa sun bashi gari suka ce mun baka gari ya ce to dabino ya ce dabino ce yanzu abinda wannan hadisi yake karanta da mu abubuwa da yawa duk da cewa babin ya zo akan halaccin malami ko shugaba ya jefo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a tarin sahabbai tambaya ya jira kuma ya ga duk fahimtar su ko kowa ya fi kawo fahimtar su kowa ya kawo fahimtar sa shi kuma sai na abdullahi dan umar shi ya sani amma kuma ya shirya ji kunyar manya a bai fada ba sai da aka koma gida ya ce baba ai na ce ai na san kaza kaza ne da zai ya ce ai ka bata min rai da ka faɗa ka faɗan ya fi mun abin duk duniya da abin da yake cikinta eh ya ce ɗan gidan sayid na umar ne ya faɗa ya ce nan gaba karka ɓoye ilimi karka ɓoye ilimi ya ce ai da abu ka faɗa wallahi da ya fi mun duniyan nan da abin da yake cikinta abin ya fi abin da ya bi sai shi kai kansa sayid na umar an yana yin haka ko wani lokaci ya tara sahabbansa lokacin yana khalifa to a cikin da mutane da ke tara akwai sahabbai sahabban yan majalisar sa makarantar alkur'ani ne saboda ko matsala za ta taso za su ja aya gudun kar ai kuskure ko kai saurayi ne ko kai dattijo ne inda kana da qur'ani da karfi mai karfi zai abin nan to yana kawo Abdullahi dan Abbasin cikin su ko sai wani daga sun ce ya za a rika kawo mana yara a cikin mu ai mana wala na abna'u mislahu sai ce inna min haysa alimtum dan gidan abin nan dai fa gidansu ɗaya da kanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma fa san shi dole ba su gamsu wata ran sai tara su sai yace Allah madaukakin sarki idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fa sabbi bi amta bika wa sakfi inna kana tawwaban ya za ku fassara mu me wannan ayan take karantar da mu wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza wasu suka yi shiru yace Abdullahi dan Abbas haka zaka faɗa abin da suka faɗa sai ce a ba haka bane kai tsaye wannan ayan turan tana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare aikin sa zai ba duniya ne eh saboda haka tunda ya kusan barin duniya sai aka ce masa ya rika yawan tasbihi yana neman gafaran Allah madaukakin sarki don haka tun daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sujada ko yi ruku'u sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko kuma yace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta allahumma ighfirli kullum haka har ya bar duniya to kaga sayyidina umar yana misalta irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato kinan misaltawa kuma da ya bada ansa sai ya ce ni ma yanda abdullahi dan abbas nan ya faɗa yaran nan ni ma haka na fahimci wato kinan da al'amarin ayan take to haka ya halatta a cikin irin irin wannan yanayi a rika karuwa da juna wannan ya faɗa wannan ya faɗa gargwadon yanda abin tunda ilimi bai Allah madaukakin sarki bai takura shi wato kinan a guri ɗaya ba babu ma ja'a fil ilmi babin abin da ya zo kan ilimi an anasin radiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل ga makamu muna zanne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci kwatsam sai wani mutum ya shigo da kala rajulun ko ala jamalin akan raƙumin sa ya shigo cikin masallaci cikin rahabra masallaci kenan ko yawa ala mina ne ala jamalin fa ana kahu fil masjidi thumma akhalahu sai ya durkusar da shi sannan ya sa da baibayi ya daure shi a cikin masallaci rahaba kenan ko sannan sai ya shigo cikin masallacin kwari da masallacin kuma sun makala sannan sai ya ce ayyukun muhammad ya za sa mutane suna zane impression ɗinsa na farko shine cewa in ya zo zai ga babbar kujera da babbar karaga maza alasalasa ya zuba wani alkyabba yana zaune da wani kandiri a gefe da yan agaji ta nan gefen suna tsaye suna fufutu ya gawa ya caje caje bai kai duk mutanen kalima ɗaya ne abin sai ba shi tsaro ta to waye muhammad a cikin ku ayyukun muhammad kaga ba zai iya pointing din sa tunda bai san shi ba amma da ya ga wani mutum a tsakiya an kewaye shi yana magana ganu to ya san shi ne ko kuma ya ga wani mutum akan babban karaga ko da manyan kaya ko kuma zuwa da taƙi bi halƙar asin ko walaisa bilis a tsabin gilazi ba sa manyan kaya ne lamarin ko rawani ko wani abu makamcin wani ba so wane ne muhammad a cikin ku wanda bi sallallahu alaihi wasallam takim baina zaharanihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su ya daike shingida yana ya daike shingida kaga bai sha bamban da su ba ko kullun sai muka ce masa hadha ar-rajulu al-abyad al-muttaki wannan farin mutumin wanda ka gaishe a ɗan kishin gidan nan shi ne kaga very plain kenan ko yawwa babu wasu sifawa da ta bambanta shi ta daban da malamai suke sa manyan kaya da alkyabbu da sauran rauna da sauransu duk wannan daga baya ne lokacin kilafan mu'awiyatu bin abi sufyan a lokacin a kilafin sayyidina umar bin dan kaddabi mu'awiyatu bin abi sufyan yana gwamna a yaman a sham kai ko yana gwamna a sham siriya ta yanzu to su suka fara sa manyan kaya in za su shigo masallaci su hau mimbari a sako alkyabba a rigo kandiri sayyidina umar da ya zo shi ya gaishe a ya ce a me wannan kuma kaza kaza kaza kaza da Allah ma ma san irin wayannan sai ce ya amiral muminina mu nan muna guri ne wanda yake ba a girmama mutane face ta hanyar sifarsu in ba kai hakan ba in ka faɗi magana ba ba za a ɗauke ta ba umar ya shuru kowa zai yake ba za a ɗauka ba suna son a tantance a mai yanzu eh yawwa mu a madina ba haka muke ba ko sarkin malamai ne bai ya sa wani kaya daban amma na a sham sai da haka ke umar ya shiru ina sai da zai bai ce karka yi ba bai ce kuma yi ba haka ya tattare ko san sai koma madina sai ba so da haka sai zama shugabanni suna sa irin wannan kaya har ta kai ga abu hanifa yana cewa a malamai azimu a ma'imakum wa wasi'u akmamakum ku yi manya manyan rauna ku duma su hannun rigar ku ya zama falau sosai eh zai ta aliyu da Allah yace inna ma qala zalika li Allah yustaqafu bil ilmi wa ahlihi imam abu hanifa ya faɗi haka dan kar arena malamai kar arena yana da kyau malamai su shiga wanda za ta tantance su wallahi ta'ala alam eh wasu da haka ko in kana faɗa wadda sarki malamai yana jin gaba ta yawa to zike da sai ce hada rajul al-mutaki fa qala lahu ar-rajul sai mutumin yazo yace masa ibn abdul muttalib ya an ce masa wannan shine muhammadin to sai tunani ce ya ga bai ganshi a cikin sifa wadda take ta bambanta shi ba amma to ai zai iya muhammadin suna da yawa sai zo kansa yace masa dan muhammadin da ake magana dan abdulmutallib kai din dan abdulmutallib ne wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam kad ajabtuka sai yace eh kwarai na amsa maka cewa eh ni ne wa qala sai yace masa inni za'iluka fa mujaddadun alaik tambaya ne na zo da ita zan tambaye ka amma fa zan tsananta ta yi haƙuri kusa akwai wasu mutane haka su ɗabi'unsu yake ko ko mai warewa ke ne gar da gar ne ba ruwansu da wani abin in nisa iluka fa mushaddadu alaik zan tambaye ka amma fa zan tsananta kar ka ga wuta ta bil masalati zan tsananta a wajen wato kenan tambayar dan haka ina roƙon ka fala ta ji da alayya fi nafsika kar ka ji haushi na a cikin zuciyanka kar ranka ya bashi dan Allah kai hakuri kar ka wani tunan wala abdullahi da yana tambaya na yace jama'a dan Allah ku yi hakuri fa ni fa zan yi tambaya kaza kaza kaza yau eh to haka ne yace wala ta jira Allah ya fi nafsika kar ranka ya bashi dan Allah da annabi fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sal amma badalak duk abin da kake bukata ka tambaya kai ba matsala ba matsala faƙala sai ya ce as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka zan roƙe ka ka faɗa mu tsakaninka da allan da yake shine ubangijinka kuma shine ubangijin mutanen da duk suka zo kafin ka tsakaninka da shi zaka gaya min Allahu arsalaka ila nasi kullihim tsakaninka da Allah Allah ne ya aiko ka Allah ne aiko ka zuwa ga mutane duk duniya gaba ɗaya na ce Allah ne aiko ka zuwa ga rasul ka faɗa min gaskiya eh fa qala allahumma na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsakanina da Allah eh haka ne qala sai ce to an shaduka billahi ina hada ka da girman Allah Allahu amaraka an tus an nusalli salawatul khams bil yawmi wal layla tsakaninka da Allah Allah ne yace maka ya umarce mu da mu sallah sau biyar kullun tsakanin dare da rana mu sallah sau biyar mu safiya mu azhar mu azhar mu magriba mu isha tsakani da Allah Allah ne yace yayi qala allahumma na'am annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin da Allah haka ne qala sai yace an shaduka billahi ina hada ka da girman Allah Allahu amruka Allah suma hada shahar min sana a kaninka da Allah Allah maɗaukacin sarki ne ya ce maka ya umarce mu mu yi azumin wannan wata a cikin shekara wata guda na Ramadana din nan Allah ne ya ce tsakani da Allah nake tambayen ka qala Allahumma na'am yace na tsakani da Allah haka ne qala sai ya sake cewa an shaduka billahi ina maka magiya tsakaninka da Allah Allahu amurka an ta'khudha hadhihi sadaqa min agniyaina ko fa tuqsimuha ala fuqara'ina Allah ne ya umarce ka karbi wannan dukiya ta zakka a hannun mu masu kuɗin mu ka karba a gurin su ka ba talakawan mu tsakanin ka da Allah Allah ne yace ai haka qala nabi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsakanin da Allah haka ne fa qala ar-rajul sai mutumin yace to amantu bima ji'ta bihi nayi imani yi ma tsakanin da Allah da abin da kai ka zo da shi din duka abin da ka zo da shi na yadda shi wa ana rasulu man wara'i min qaumi ni din da kaga na tsananta ni manzo ne na jama'a ta a garin mu su mun zanna mun yi shawara aka ce aje a tambayi mutumin nan tsakanin sa da Allah ya gaya mana gaskiya in ya yarda to za mu musulunta to ni yanzu ina musulunta kuma zan koma an gaya musu kuma su ma duka za su musulunta dan sun yarda da ni yau ni ma shi yasa na maka wannan kai hakuri wa ana dimamu bin sa'alaba in baka san dimamu bin sa'alaba to to ni ne dimamu bin sa'alaba ni ne dimamu bin sa'alaba akwai bani sa'ad bin bakar akwai kabila da ake kiransu banu sa'ad ibn bakar ko yawa to ni dan uwan su ne daga can nake da haka daga yau banu sa'ad bin bakar duka sun musulunta duka sun musulunta kaga kenan yana nuna mana wannan ya ya ya ya buzo da zuciya ɗaya a wajen neman gaskiya irin wannan abin da abu abin da kenan yayi abu zarin ligifari shi ma da ya ji labari kullum gaskiya yana ji labarin da neman ta ake yi ga masu hankali sun sun ji labari kuma neman ake a tantance ta in ta tabbata haka sai a bita da ya ji labari tun annabi sallallahu alaihi yana makka ya kira kaninsa ya ce kaje kana ji mutum ya bayyana a maka yana cewa shi annabi ne kaje ka bincika mu tsakanin da Allah ka zo mu da kyakkyawan labari ya bashi abin hawa ya bashi kudin guzurin zuwa da dawa ya je ya dawo ya ce eto na gani mutumin kam kuma na yana maganganu kuma maganin da ganin nasa dai kamar da hikima a cikin sakam ya ce da wani abin da ce ka je ka ka gano min gaskiyar lamari ya hau abin hawa da kansa ya tafi tun a tafiya ya tsara criterion da zai bi ya tantance da kansa ita in na tambayi makiyansa tabbas za su ce min ba gaskiya ba ne idan na tambayi masoyansa tabbas za su ce min gaskiya ne don haka sai na yi dogon nazari akan wannan saboda kwanansa uku a makka a har abina bai tambayi kowane mutum ɗaya ba amma inda Allah tashi masa muwafaka sai ya haɗu da mangariba sai suka haɗu sayyidina Ali sai na Ali ce a wannan kaman bako yace ai bako ne to zo mu je gidan mu ka kwana mana kaga ya fara tarko kenan zo mu je mu kwana suka zo suka kwana da safe ya fice ya tafi abunsa ba ta bai tambaye shi ba ya tafi abunsa ya ina a harami yana ta yawo bai ga annabi ba so da lokacin suna gidan arkam yana abi arkam ko amma dai yana daukan information daga gurin mutane to kuma kaga ba zai samu right person ba a lokacin sai da mangariba ta yi yana ta dan duwe duwe sai sai na Allah ya sai ta amma ana lil rajul an ya arfa marja'ahu ya yanzu mutumin da ya kamata a ce mutum ya gane inda ya kwana jiya mana baka gane gurin mana ya kamata ka je kun da ka kwana tunda baka tafi ba ya zo ya sake kwana a na uku sai yake masa to yau tun da kawai kwana uku gami me yake tafi da kai sai ce na faɗa maka za ka gama tsakani da Allah ya ce zan gama ka ya ce to gaji kaji kaji kaji na zo bincike akan wani ne sai ce masa to ai wannan shine asalin manzon Allah kenan asalin manzon Allah kenan ya ce to ka kai ni gurin sai ya ce to zan kai ka gurin sa amma fa da hatsari ina tafiya kana bayana in ka gana sun na daukan takalmi na kai ma dauki naka ka gudu sai da kashi har gidan arkam bin abi arkam suka shiga gidan ya gaishe shi ya tambaye shi ya masa tambayoyi ya ba da ansa sannan ya gamsu da musuluncinsa kuma ya karɓi musuluncin take kuma ya nuna mutanen muka ya musulunta tukun sannan ya tafi sadaka gaskiya kullum ita ake abin nan matsalar mu son zuciya in mun bayyaci gaskiyar ma so muke gaskiyar mu murɗata ta bi abin da ranmu yake so to yana da ganin abubuwan da yasa ba za mu ci gaba wato kenan a cikin lamura da yawa ba gaskiya kwaya ɗaya ce alhaku la yutajazza in ta bayyana shi kenan an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila azimil bahraini annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki wani mutum da wasiƙa ya ce masa ya tafi bahrain ai bahrain har yanzu ma bahrain ne ko ƙasa guda ce mai girman kanta sunanta bahrain ya ce ka kai wannan ka kai a shugaban ƙasan bahrain ya ce ka je ka kai masa fada fahu azimul bahraini ila kisra shi kuma sarkin bahrain sai ya ɗauki shi ya tunkura shi zuwa ga kisra shi kuma sarkin ina kenan kisra sarkin ina kenan eh sarkin farisa me yasa haka za ta faru abin karanta a baya ko a lokacin akwai powers guda biyu a duniya da farisa da rum don haka sun yi encouraging kowa ya zo ya samu wani bangare na kasashen laraba ya kama su dai rum sun shigo ta sham sham siriya ta yanzu kusan nan suka mamaya sai aka su kuma wannan su shigo ta Bahrain saka shi sai zama wannan sarkin yana da alaka da yana karban order daga sarkin Farisa wannan kuma yana karba daga sarkin wato kenan Rome saraka sai ya hada shi ya tura shi zuwa ga abin nan sarkin sarki Kisra a lokacin kuma Kisra wani Kisra ne kenan sai zama lokacin Kisra a Nusharwan to bayan sa sai Kisra da Zajir shine wanda suka yaki da musulmi a zamanin Sayyidina Umar falama qara'ahu mazzaqahu da aka aka kai shi tura shi gurin kisra kisra da ya karanta ya ga power wato kasar farisa a wannan lokacin tana mallake da rabin duniya wani balaraban kauye daga can wani guri hamada ya rubuta masa wasiƙa ya aiko masa ya ce yana so wai ya zo ya bi shi kama takardar ya yayyaga yayyaga yayyaga yayyaga sarki kisra sarki kisra sai ya gata ai mun ga lokacin da aka tura sarkin rum shi ya yi da ya duba da yake yana da malami ne yana da ilimin abin nan ya yi nazari ya musulunta mako ya ce kuma ya kira mutanensa ya zaunar da su su abu safiyan ya yi tambayoyi ya ce musu abin da ya zo da shi din nan in dai gaskiya ne abin da kuka faɗa mulkinsa sai ya zo nan inda nake taka wannan ya mallaki nan haka ne kuma ya faru kuma ya niyan zai musulunta daga baya san mulki ne ya hana shi musulunta kun ga bambanci mai ilimi kenan shi kuma wannan zoroastrians ne a lokacin su kuma wuta suke bautawa da haka kaga mushrikai ne saboda haka babu ilimi ta tare da su da haka sai kama wasikar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayya ga ta kaca kaca da aka zo aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam labari bayan ya dawo na je na kai masa gashi gashi gashi gashi gashi abin da yayi ko fada alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu mummuniyar addu'a an yumazziku kullu mumazzakin yace Allah kamar yadda wannan mutum ya yaga takaddarsa Allah kai yaga mulkin sa da haka ita su suka fara faduwa su suka fara faduwa sarki mabinan kisra alusharwan tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare ya bar duniya kisra kisra yazdajir kuma kafin ma lokacin musulmi su fara zuwa kisrorin da su samu matsala su mutu wannan kisra yazdajir din nan a wani gida ne ma aka je aka samo shi an ɓoye shi saboda kar a kashe shi saboda sun yi kusan kashe kansu a junansu ma tukunna kisrorin an rasa wanda zai mulki aka je aka ɗauko shi a wata ƙasa inda uwarsa ta kashe ta ɓoye shi yaro matashi aka zo aka kawo shi aka zo aka aje shi kwamandansa kuma shine rastan rastan kuma yana son mulki don haka sai zama in za a tura yaki tsakaninsa da musulmi shi ba zai je ba kuma shi ne ya fi sanin yakin sai da aka yi musu aka ci galaba a kansu don haka sai zama kafin wani lokaci mulkin farisa gaba ɗaya ya kare iran ta lalace don haka musulmi suka zo suka mamaye gudun da ƙarfi to bayan su mamaye gudun da ƙarfi shine wayansu su suka musulunta wayansu kuma suka karkata zuwa daga zandaka a wani lokacin aka fara samun abin da ake kira zindiki wanda zai gashi shi ya nuna muku kamar shi musulmi ba ma munafiki ba akwai munafiki akwai kuma zindiki wanda zindiki hukuncinsa da an gane shi makisa ne amma ba a kashe munafiki saboda sun samu wato kenan wata fawa ta zo ta karya su don haka sai suka shigo cikin musuluncin da niyan za su yaƙi musuluncin wato kenan ta ciki da haka shi yasa sai suka ɗauki gaba mai tsanani tsakaninsu da larabawa daga kullum yaki suke kullum yaki suke sai zama ba sa karɓar musulunci wanda yake mai kyau kuma har yanzu akwai irin wannan matsalolin tattare da wannan mutanen kun gane wannan na e shi ya fi munafiki don ya fi munafikai ba ba da matsala to za mu kana hadisi da an anasin radiyallahu anhuma anhum anhu radiyallahu anhu qala kataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada an yaktuba kitaban kenan ko annabi sallallahu alaihi rubuta wasiqa ko kuma annabi sallallahu alaihi yayi azama zai rubuta wasiqa fa kila lahu sai aka ce masa innahu la yaqra'una kitaban kai su ba sa iya karanta wasiqa in ka rubuta wasiqa ma ba sa rubutawa ba sa karantawa illa maktuman sai dai idan an yi stamping ta zama official kenan in ka rubuta wasu plain ka aika a shugabanninsu ba za su karanta ba allai sai ka yi stamping dinta to yanzu an san cewa official ce fataka za ka timan annabi sallallahu sai sa kai masa stamp min fiddatin azurfa ma aka yi moldin aka yi abin aka yi stamping din nakshuhu muhammadu rasulullah abinda aka rubuta a jikin muhammadu rasulullah saboda ya yayi wasiƙa sai a stamping din ta sai kaga a rubuta muhammadu rasulullah sai a tafi da shi ka anni anzuru ila bayadihi fi yadihi yanzu da nake muku maganan nan kamar ina kallon farin stamp din na annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunsa wanda idan za a yi wasiƙa official wasiƙa sai a buga wannan hatimi watakila a kan wasiƙa ne yanzu haka kamar ina ganin ta kenan wannan nau'in hadisi ya zama kenan ko da ke mu so nan ba ko musalsalin ko kulma ala wasmin ata misal amma wallahi an ba a ni fata kaza ka kad haddasa ni qa'iman ba da an haddasa ni ta basuma saboda kuma hadisi ya zama musalsal kenan kamar ina kallo yanzu haka ga yanda abin yake gashi na hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da shi kaga ilimi ya fara tadawuri kenan ko ilimi ya fara tadawuri kuma kamar wani yana karantar da mu cewa yadda zamani ya zo shi akwai bukatar musulmi su yi muldin yanayin su saboda su tafi da zamanin kuma su tafi da addinin su ba addinin za a sassauta a watsar ba ba kuma zamanin za a bi ko kuma tattara zamanin a watsar ba yawa zamanin ba zai watsu ba saboda idan ya zo shi da abu dole sai an karbe shi bayan da aka iya yanzu kaga babu irin kin da ba a yi karatun boko ba a kasar mun nan amma dole bokon ya mamaye mu yanzu bokon shi yake mulkan mu shi yake juya mana abubuwa da muke sai juya mana tunani ya sa mana abubuwa da karfin wasu lokuta mun gane wannan saboda haka to da za a karbe shi amma sai a yi maldin ɗinsa ta yadda zai yi wa musulunci hidima mun gane wannan mun gane misali sau aka ce masa ga yadda yanayi yake saboda haka dan a cimma nasara sai stamping din ai sai stamp din ya dinga stamping abubuwa sana abin nan dan haka kaga daga baya kulafa aura kidin su ma abin da za su wato kenan dauka kenan to ana ce mana zamani lokaci yayi insha Allah za mu dakata anan